المسلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكتابة a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a nan cikin birnin Azare a jihar Bauchi Najeriya littafin da muke karantawa Ar-Rahiqul Maktum bahasun tasira annabawiyya على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأن فضيلة الشيخ سفي الرحمن المبارك فوري ربوتا رحمه الله تعالى فيوضع متجبا دقين مكبايا أدرسين ثلاثين دتقى إن شاء الله في ظلال النبوة والرسالة أئنور النبتي دمنذنتي yaya abin ya fara ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi gari hira a kogon hira bautan da annabi yake a cikin wannan kogo me ya faru lamma ta tarabat sinnuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala arba'in lokacin da shekarun annabi suka kai kusan arba'in wa kana ta'ammulatuhu al-madiyah abubuwan da yake la'akari da su waɗanda muka ambace su a baya kad wasa'at ashqa alaqaliya sun yalwata bangaren hankali bainahu wa bain qaumi zakaninsa da mutanensa yana ganin kurakuran da ake yi walansu abubuwa ba daidai bane saboda haka annabi yana son ya gyara eh kuma annabi ya fahimci cewa Qurayshawa sun kauce daga karantarwan addinin annabi Ibrahim salam kamar yadda muka ambaci waɗansu ɗaiɗaikun mutane wanda su ma kusan sun fahimci haka suna ganin bautan gunki ba daidai ba ne canfi ba daidai ba ne yankan da ake wa gumaka ko maduwatsu ba daidai ba ne abu kaza ba daidai ba ne amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala da ya zaɓe su ya aiko su annabawa ko manzanni ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka hubbi ba ilaihi al-khala sai aka kawata wa annabi keɓancewa kafin na aiko shi annabi yana son ya keɓance ya zauna shi kadai yana tunani kuma hakan yana taimakawa mutum wato ya kafa abin da yake da amfani musamman ma a yanzu tun da ka zauna cikin jama'a inda ba wajen karatu ba ne daga gulma sai annabi manci sai tsaye gumi abin da mata suke yi a da yanzu ya dawo gindin maza duk wanda ya wuce a zage shi duk wanda ya wuce a aibanta shi kuma inda za ka juyo ka ga mai zagin mai aibantawa wallahi inda za ka tattara shi ko ka masa wanka ka sa masa kaya ka kai shi kasuwa ba zai tsada ba saboda tsabar lalacewa to a fili ma baya da auki balle kuma a boye wajen kyawawan ayyuka saboda haka hubbi ba ilaihil qala an kawata wa annabi sun keɓancewa fa kana yakuzu sawiqa wal ma' annabi yakan ɗauki garin daka garin dakuwa yakan ɗauka da ruwa wa ya taɓa ilabari hira fi jabalin nur yakan tafi kogon hira a jabalin nur ya hau ya je ya zauna ala mabadatin nahwa mabadatin ko nahwi mai min makka a bisa nisan tsakanin wurin da makka mil biyu ne wa huwa garun latifun kogo ne mai kyau tuluhu arba'atu azrain tsawonsa ya kai zira'i hudu yasa in kana da tsawo ma sai ka sunkuya eh in kana da tsawo sai ka sunkuya wa araduhu zira kuma faɗinsa zira'i ɗaya ne wa talatatu arba'i zira da ɗaya ko uku bisa hudun zira'i min zira'il hadid amma ana nufin zira'i na hadid saboda haka babu yadda za ka yi maka kwanta ka miƙe kafanka eh idan dogo ne ma ya zauna ya miƙe kafansa gaba ɗaya ba zai yi ba wajen manzo Allah yake zuwa ya takura kansa na فيقيم فيه شهر رمضان annabi yana zama na watan ramadana gaba daya wata guda kenan a cikin shekara wa yaqdi waqtahu fil ibadati wat tafkir yana wato bata lokacin sa wajen ibada da tunani da hausa ke haka ake fara eh amma za mu ce annabi na bata lokaci ai ba za a ce bata lokaci ko babban mutum ka ce masa yana bata lokaci akwai dan nauyi haka amma da hausa in aka ce mutum yana bata lokaci da hausa ka suke faɗa bimana yana gama lokacinsa da ibada da kuma tunani shi yasa za ga ayoyi suna cewa li qaumi yatafakkaruna li qaumi yadhakkaruna ko inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar aka ce la ayatin li ulil albab la ayatin li ulil albab ko la ayatin li qaumin yaqilu haka dai saboda ana son tunani a rinka zama ana tunani kada duniyan nan in ma kana da karancin shekaru to in ka zauna ka yi tunani za ka ga waɗanda suke da shekarun da ya dobul ɗin naka a shekarun baya kaman ka suke saboda haka kai ma an je shekarun gaba za ka koma madadinsu idan sun mutu za ka mutu idan kuma ba su mutu ba kai ma ba za ka mutu ba ai dama haka ne ya sa maza Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya ce masa innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyama lalle kai din nan mai mutuwa ne su ma masu mutuwa ne tunda suna ce ai za ka mutu ka abin nan muna sauraro akwai raibal manun yazo ya same shi to su ma raibul manun zai zo ya same su ba wani bambanci menene raibul manun shi ne almau yasa aka ce innaka mayyitun wa innahum eh sannan kuma ran tashin kiyama ta yadda ku gaba daya saboda haka kowane abu in ana yi ana nazari to idan mutum yana barna zai dan sassauta idan yana jiji da kai ko girman kai zai dan sassauta duk sarkin da ka dube shi in ka ga sarki yana takama yana gadara inda za ka binciki tarihi sai ka samu akwai sarkin da ya fi shi takama da gadara ko za akwai sarakunan da aka yi su a ƙasar nan saboda tsaban bunƙasa ba sa hawan da wakai kawai akan samu ƙato ne mai ƙarfi tun dai zai taso daga masallacin idi ya zo ya wuce shi akan ƙato zai yi sukuwa saboda tsaban ainihin gwada mulki da sarauta amma yanzu ina kuke idan kana sarki ko shugaban kasa ka hau motan biliyan guda to ina shugabannin kasa na baya ina sarakunan baya ina suke ba wanda ya mutu aka bizine shi da motan biliyan guda ko miliyan guda to wani lokaci keɓancewa ya kansa mutum ya rinka ɗan tunani amma kaga zama cikin mata koyaushe da zama da yara koyaushe da zama cikin abokai koyaushe da zama cikin hayaniya koyaushe da waɗannan suna taimakawa mutum ya shagala ina fata an gani ya sa kaga ko wajen karatu ne dai kuma baka saurari karatu da kyau ba ka ɗauki wayanka kana ɗan daddannawa a facebook da ainihin whatsapp ko kana kallon message ko wani abu to wata kalma guda ɗaya dai ko guda biyu dai za su shiga kunnenka ko ba ka bane yawa ko ka yi gyangyaɗi za ka farka a je kan gaba mai yawa kuma a yi maka tambaya a ce mai aka ce ka zan ka zazzare ido za ka farfado za ka saurari abin da za a faɗa a gaba na to maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zama a kogon hira yana ayyukan ibada irin burbudin ibada na annabi ibrahim alaihi salam sannan kuma yana tunani fi ma haulahu cikin abin da ke gefensa min mashahidil kaw na abubuwan da ake gani a duniya wa fi ma wara'aha min qudratin mubtadi'a da abin da ke biyo baya na iko na mamaki eh kaga yadda Allah ta'ala yake jujjuya al'amura wallahi za ga wani yana tafiya yana magana saboda tsaban talauci amma bayan wasu shekaru sai ka samu an zaɓe shi dan majalisa ganin sa ma ya zama gidani a wannan waɗannan misalai a ko'ina ne kuna fama da mutum wajen cori ko wajen harkan kama kama mai ake kiransa idan yan kasuwa suka zo ko da dawa ko da kaji ko da menene ko kullum kuna zama a gindin bishiya kuna tabi iri daban-daban wani lokaci idan mai goro ta zo wucewa ko mai goro ya zo wucewa da Allah ta ya mana goro mana ya ce Allah ya ma haka na fito ko ko ba ni amma sai magana idan Allah ya buɗa masa sai ka ga ya zama wani babban mutum kuɗi sai yadda ya ga dama yake da kuɗi kuma kai ka gan shi ganin ma ya zama maka ji daɗi to ire-iren waɗannan abubuwa in ka keɓance gefe zai sanya ka tunani kuma ka gane duniya ba komai ba ce lahira ita ce kamata a nema kamar yadda ayan suratul baqara ta ambata da kuma ayan suratul ali imran sune aka fi ambatawa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas har ya zuwa karshe sai da Allah ya ambata abubuwa wajen guda goma wancan kuma inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وهو غير مطمئن لما عليه قومه annabi fa a lokacin da yake zama a kogon hira ba cikin nutsuwa yake ba dangane da abin da mutanensa suke kai min aqaidish shirk al muhalhala na aqidun shirka masu rauni al muhalhala wannan wata sabuwar kalma ce ana nufin wadaifa wa tasawwuratuha alwahiya da surace surace surori nata waɗanda suke alwahiya kuma marasa ƙarfi walakin laysa baina yadayhi tariqun wadi sai dai a gaban annabi babu wata hanya fayyatacciya wala munhajun muhaddad kuma babu wata ainihin babu wani method shine manhaj wanda yake muhaddad iyakantacce wala tariqul qasis ko kuma hanyar da za a kulle mata yatma'innu ilaihi wa yarda wanda ya samu natsuwa ya yadda ɗari bisa ɗari balle ya ce abinda mutane suke ba daidai bane su dawo kan hanya wannan bukatun annabci kenan yana ganin kurakuransu amma in ya musu magana za su iya kare kansu to shi da me zai kare kansa kafin wahayi ya fara sauka masa in yace bautan gumakan nan kuskure ne za su ce amur bin luhayya al-khuzai shi ya kirkiro kuma babban mutum ne babban mutum ne mai daraja kuma iyayenka da kakanninka sun yi wasu daga cikin iyayenka da kakanninka sun yi wannan bauta to me za ka ce idan aka ce in yace shan giya ba daidai ba ne za a tambaye shi a ce to ai akwai manyan mutanen da suke shan giya kuma masu kyauta kuma in suka sha giya din halin su na kirki ba bacewa yake yi ba walaka shariftu min almadamati ba dama wa kadal hawajir bil mashruq al mulami me yace a karshe yace idan ya sha fa inna ardi ko irdi lalle mutunci na a cike yake kuma yadda na saba kyauta haka nake wai za ka hauku fara ba ku kasiru annada wa kama alimti kama ili wa takarrumi to yanzu ka kawo masa waɗannan dalilai me zai ce ina fata an gane yawwa saboda haka malam yana mana shimfiɗa ne yanayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya samu kansa a ciki to amma bayan an saukar masa da wahayi idan yace musu abu kaza babu kyau sai su ce saboda me sai ya ja ayan qur'ani ya ce Allah ne ya ce to ba mai jayayya da Allah babu mun ba za a ce Allah ne ya ce kuma ka ce gungiya ce ba ba za a ce Allah ya ce ka ce baban wane ya ce ba don ko baban wane lokacin da Allah zai halitti baban wane bai yi shawara da uwarsa da ubansa ba ko ba ka bane to waye baban wane ai ba da wani matsayi in aka gane girman Allah da maganan Allah to nan kuma za a gane girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma matsayin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am wa kana ikhtiyaruhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li hadhihi al-ubla lalle zaben annabi da yayi na kebancewa shine al-ubla tarafan min tadbirillah lahu wannan wani bangare ne na tsarin Allah gare shi don Allah ne ya tsara masa haka domin ya dada kintuwa وليكون انقطاعه عن شواغل الارض domin saboda yankewansa gabarin shagulgula na ainihin ƙasa wato a samu yayi yawa wa dajjatil haya da ainihin rudani in aka ce dajja ana nufin hayaniya da murya da gaggiya ta alhayati rayuwa humumin nasi sagira da damuwan mutane kanana kanana sun ko baka da shi mutane sai sun tufa maka damuwa yanzu kana zaune a kofar gidanka ba da babbar riga ba ko da ishara kake zaune iska na kaɗa ka kana tunani yadda za ka warware wata matsala to wani mai gidan kuma zai zo ya zauna ya ce barka da hutawa shi barka da hutawa zai ce maka maimakon ya ce maka barka da tunani sai ce kai amma duniyan nan ba kyau to fa in ya fara ɗauko maka wannan in ka saurare ki sai ya jibge damuwansa gaba ɗaya in ma ba a yi sa'a ba ya daɗa dagula maka lissafi saboda haka in ka keɓance ko kaga za ka samu sauki shi yasa aka ce annabi ya keɓance Allah ne ya tsara masa haka tun da kuwa Allah ya riga ya tsara masa haka dole eh duk da kasancewa bayan an baki manzanci da annabci maza Allah ya zauna a cikin mutane a matsayinsa na shugaba yana sauraron koke-kokensu abinda annabi zai iya yi maka zai maka abinda ba zai iya ba sai ce maka ya hakuri tunda akwai waɗanda Allah tabaraka wata'ala ya fitar da su talauci a dalilin addu'an annabi ko kyautan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu sun kai labari waɗansu ba su kai labari ba kamar yadda nasosi suka yi bayani tunda akwai wanda ya zo ya ce ma annabi talauci ya dame shi kamar yadda aka yi bayani maza Allah ya ce kai hakuri talautin na yafi maka saboda in kai kudi ba za ka iya kiyayewa ba ya sake dawowa ya ce talauci fa annabi ya dame ni annabi ya ce kai hakuri kai hakuri da ya sake dawowa na uku sai ce to shikenan sai ce bari a samu wata yara kuya ba kuma ina maka addu'a Allah ya baka arziki mai yawa da wasu malamai sun ce annabi ya yi masa addu'an Allah ya ba shi arziki mai yawa amma bai masa addu'an albarka ba shi yasa hukumomi da suka yi yawa suka hana shi zama a cikin gari saboda kullum mutane suna kawo kuka ya koma bayan gari daga bayan gari ya shiga jeji da kuma idan za a ba da zakka na akuyoyi guda nawa ne yake ba da zakka guda arba'in in sun kai arba'in za a fara ba da zakan guda daya to akuyoyi sun yi yawa sun zama barkatai sai ya ga dabbobin da zai ba da zakadin kamar haraji ne kamar yana fege naman jikinsa ne yana bayarwa ya sa lokacin ka dubi talaka za ka ga yana da wuyan sha'ani dalilin da ya sa ban yadda da kwamaradawa ba wani talauci ne kawai ya addabe shi sai ta kwamaradanci amma yana samun kuɗi la haula wala quwwata illa billah yadda ka san ba kuma ba bai tun zamanin mulkin baban gida mun ga ire-iren waɗannan shi yasa wani lokaci muke ce malamai su ma masu karantarwa su rinka abar cika baki abar cika baki saboda wallahi kaga kudin nan kaga nairan nan ba abin da ba ta sawa ba abin da ba ta sawa wata rana sai ku zo ku ta neman limamin ku ina ya yi gaba kudi ya ja ki na ja yi dariya mai karfi to ba da wani nake ba dai to Allah ya kyauta na anan mala ya ambata mana abubuwa guda uku wanda ko waɗanda Allah ta'ala ya juyar da manzon Allah gabarin su domin ya dana samun nazuwa an shawagilil ardi wa dajjatil hayati wa humumin nasi sagira allati tushghilul hayata waɗanda suke shagalarwa a cikin rayuwa na'am Allah ta'ala ya sanya su nuqtata tahawwulin wato gaba ce ta juyawa mistidadihi lima yantaziruhu min al-amr al-azim domin a shirya shi ga abinda yake jiran sa na al'amari mai girma na annabci eh don Allah ta'ala baya aiko dan hayaniya baya aiko dan dagaji a matsayin annabi ko manzo sai ya gama tacewa tukuna sannan yake aikowa fa yasta'iddu li hamli al-amanati al-kubra sai ya shirya domin ɗaukan amana mai girma wata gayyar wajihil ar da canza fiskan ƙasa wata adili khattar tarih da kuma musanya rubutun tarihi don annabi da ya zo ya canza rubutun tarihi duk wanda ya kasance mai tasiri ne to za ka samu idan ya zo zai canza rubutun tarihi misali a siyasa in aka zo ana lissafi a Najeriya Buhari yana daga cikin wanda ake lissafi da shi ya canza abubuwan tarihi da yawa lokacin da ya takara na farko bai ci ba na biyu bai ci ba na uku bai ci ba ina jin na hudu ne ya ci ko da gagaru mai rinjaye bayan ya ci kuma da ya hau ya shekara takwas shekaru hudu na farko cikin sauki ya samu kuma shugaban kasan da yake kai idan da ya ga daman hanawa da zai hana mulkin abin mamaki ne saboda tarihi zai canza haka Allah ya kaddara ya ce ya yadda an kashe shi kuma ya yadda zai bada mulki aka zo aka ba shi mulki shekara hudu shekara hudu da aka zo sakon tainuwa wallahu alamu mun da kare kai labari wannan masana abin su za su yi bayani kuma daman al'adan dan adam haka take duk wanda ya zo yi shugabanci irin wannan yana neman tazarci sosai ya hada da dabaru wannan ba layinmu ba ne a takaice shekara takwas abubuwan da ake tsammani guda ɗari ana kyautar da san za a canza saba'in a zamanin mulkin buhari rahimahullahu ta'ala saba'in din an canza su ta wani waje ma aka ce sai ya kasa kafau haka har ya sauka daga mulkin saboda abin da ake effective bai samu ba to shi ma wannan canza tarihi ne ya sa kafin wani yanzu ya sake tasowa ya yi tasiri talakawa su ringa ainihin wanka da kwata saboda tsabon murna amma da kun da kake gani yanzu ake kwakwun da su suke wanka da kwata neman kuɗi ne fa domin trending ne eh in Allah ya bude hanyar arzikin ka shikenan yanzu ana ce rarara an baki motar miliyan guda kawai ka sha kwata ka ɗauka aka harba masa shi kenan shi kuma sai ya baka motar miliyan ɗari aka ka ci gaba tunda in ka je asibiti akwai maganin da za su baka kai amman kwatan da ba daya wancan kuma ka haɗe miliyan ɗari a can eh ai mafi yawa saboda haka ne amma in ka duba zaben buhari da aka yi mutane da yawa sun karbi kudi iri daban-daban amma suka ce mai gaskiya za su zaba wannan shine gaskiyar lamari Allah ya ji kansa to tsarin annabci da manzanci shi ko ba haka yake ba dama haka ne tsarin annabci da manzanci saboda yadda aka fara Allah tabaraka wa ta'ala ba ya sa su ji kunya ba za su taba jin kunya ba eh saboda zabe ne na Allah na da barallahu lahu hadhihi al-udla dan haka Allah ya ƙara masa wannan kebancewa qabla taklifihi bi risala kafin ya ɗora masa manzanci bi salati sanawa da shekara uku yantaliqu fi hadhihi al-udla shahran min az-zaman wato yana tafiya a cikin wannan kebancewa wata guda a shekara ma'aruhi al-wujud taliqa tare da ransa wanda yake sakakke wa yatadabbaru ma bara al-wujud min ghaibin maknun kuma yana tunani ga abin da yake bayan duniya na gaibi boyayye saboda mai saboda in ka zo kana tunani in tunanin ka yi shiga lahira lahiran nan fa baka taba gani ba duk labari yake baka to zai sa ka kanautu shine gaibin maknu hatta yuhina maw'idu at-ta'amul ma'a hadha gaib wato har lokacin da za a yi mu'amala da wannan gaibi inda ma ya'dan Allah a lokacin da Allah ya baki izini to wannan shine bayani na farko lamba ta farko din nan mu dubi kasa unzur li asli al-qissa sahih al-bukhari in kana son ka samu cikakken bayani ka dubi sahih al-bukhari da ibn hisham wa ghayrahuma min kutub at-tafsir wa sunnah wa sira wa yuqalu ana cewa inna abdul muttalib lalle abdul muttalib awwalu man tahannasa bi hira shine farkon wanda ya fara zuwa kogon hira domin bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana idza dakala shahru Ramadana idan wata Ramadana ya shigo, wato fa'ida yakan hau, wa at'amal masakin jami'a shahar kuma yana ciyar da miskinai duk wata. Sannan an ce Abu Talib shi ma yana yin haka, tunda akwai waɗansu abu ya tunasa, wanda ya ambaci kogon Hira da ke banta a ciki. walan suka ce shi da kansa ya yi koyi da mahaifinsa wasu kuma suka ce ya ambaci abin da mahaifinsa yake yi ne kafin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to jibril yanzilu bil wahyi malaika jibril ya zo da wahayi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yau idan kun duba za ku ga ina yawan karatu haka babu dogon sharhi saboda mu samu inda ya dace a tsaya in ba haka ba za mu tsaya a gaban da bai dace ba walamma ta kamala lahu arba'una sana yayin da annabi ya cika shekaru arba'in cikin wa hiya ra'sul kamal ana ganin shekaru arba'in din nan wato ainihin kamala kenan yasa in ka kai bayan shekaru arba'in kuma ya kasance kana yawon bariki baka bari ba to fa sai addu'a sai addu'a ɗaya bayan shekara arba'in mutum yana ƙarya bai bari ba ko yana saƙo bai bari ba to sai addu'a gaskiya wakila aka ce walaha tub'atu rusul da shekaru arba'in ake aiko manzanni kowane manzo daga cikin manzannin Allah salawatullahi wa salamuhu alaihim sai da kowannen su ya kai shekara arba'in Allah ya aiko shi banda annabi ya haya da annabi zakka annabi isa annabi isa da annabi yahya bada at-tala'ilu an-nubuwa da annabi ya cika shekara 40 sai da alamu na annabi taluhu suna walkawa wa talma'u suna haskakawa taluhu da talma wato irin haske na walkiya akwai wani malami ya rubuta almasihu ya lufu tilofi allama yalma shine walaf walaf famin dalika yana daga ciki anna hadaran da makka ta kana yusallimu alai akwai wani dutse a birnin makka wanda kullum annabi ya je wucewa kusa da shi sai ya masa sallama kullum ya je wucewa sai ya masa sallama yace wannan lafiya kuwa sai ya ji maganar sa yana masa sallama wa minha kuma yana daga cikin alamu annahu kana yara ru'ya as-sadiqa annabi yana ganin mafarki duk mafarkin da ya gani to in gari ya waye wata rana sai ga abin ya faru kuma alaman mutum yana kusa da Allah ne subhanahu wa ta'ala ya yi mafarki ya ga mafarkin ya tabbata. Yes. Wannan shi ake kira a ru'ya a faliha a wai sadika. Idan an kasa annabci arba'in da shida mafarki mai kyau kashi ɗaya ne. Yasa in kana mafarki mai kyau da ba rufe kofar annabci ba, to a cikin arba'in da shida ka kama ɗaya sauran arba'in da nawa eh sauran arba'in da biyar saboda yanzu za ka hau sama sai ka taka takarda to ai kaga ka ɗaya rage tafiya in ji hausawa duk mutumin da zai mafarki ya zama farkin da shi ya faru to alaman mutumin kirki ne kamata yi ya daɗa kyan tsakarsa ya gode wa Allah mun ko mummunan abu ne ka gaifi ya faru an gwada maka ne sai dai duk da haka ba za ka yi mafarki sai ka zo ka ce ai abu kaza zai faru ba to sai Allah ya kunyata ka don kai ba annabi ba ne to ka biya hankali shi yasa aka ce idan ka ga abu mai kyau abin alheri to kar ka faɗa ma kowa sai wanda kake so misali kayi mafarki kada kayi mafarki ga kanan a nakin kaba kana da wafi kuma kai baka taba zuwa abuja ba ko abuja ma da kake zuwa a mota kake zuwa a roka kake zuwa baka taba shiga jirgi ba kai sai kai mafarki kana da wafi ga nakin kaba to ka tashi kai ta addu'a matarka ya kamata ka faɗa mata amma akwai wata muguwa ce sai ka faɗa mata ta ce kai kaɗai ne eh baka ga wata a kusa da kai ba ka gani wata muguwan ba za ta taya ka addu'a ba to saboda haka idan mutum ya ga abu mai kyau ya faɗa wa masoyanta domin su taya ka addu'a Allah ya tabbatar idan ya ga mummunan abu kuma to daga lokacin ya shiga taitayinsa ya nemi tsarin Allah tunda dama Allah yana gwada masa duk abin da ya gani a mafarki zai faru to kaga in mummunan abu ka gani a mafarki ba zai faru gare ka sai ka yi addu'a Allah ya kare ka kuma wala yaruddul qadara illa du'a ba abin da yake mayar da kaddara sai addu'a in kai addu'a sai Allah ya maganin ado na kuma in kai mafarki in kai gashin na in kira ku reception bayan an yi aure ga kwanon abinci ya kai guda ashirin daman kuma ka daɗe baka cika ƙoshi ba ka daɗe baka goge wuya ba aka zo ana layi aka ce ɗauko filet ka ɗauko filet ɗinka irin farko farkon ɗiba wannan kun san farko farkon ɗiba ba a kwace ba sai da ka zo kan farfesu kawai za ka kwasa daman shine na farko kawai sai ka farka da wannan wace addu'a za ka yi sai kai addu'a Allah ya kawo sauki eh kace ya Allah ka canza mini wannan cin dare ɗaya kumburin cikin nan ba na bugata ya Allah da ba amma dai Allah ka kawo mana sauki na to sai mala yace ne wa minha annahu kana yara ar-ru'ya as-sadiqa annabi yana ganin mafarki mai kyau فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح lalle annabi baya ganin mafarki ba a ce mafarkin ya zo kaman wayewan asuba wayewan gari hatta madad ala zalika sittata ashhurin har sai da aka samu watanni shida sittatu ashhurin ko sittata ashhurin wa muddatun nubuwa wato mudda kadada na annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatun wa 20 sana shekaru 23 ne فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة mala ya ce wannan mafarki da annabi yake gani na gaskiya bangare ne daga cikin bangarori guda arba'in da shida na annabi falamma kana ramadanu min sanati salisa a watan ramalana a shekara ta uku bayan wannan duk da kasancewa ya faɗi wannan ba za mu ce ingantacciyar magana ce gaba ɗaya ba yin abin da yake nufi mazala sallallahu alaihi wa sallam shekara da shekara arba'in da uku kenan aka aiko shi annabi a lissafin haka zai bayar alhali malamai da yawa sun tafi akan cewa shekara arba'in ne don kace da arba'in da uku to zai kasance annabci zallan annabci da manzanci shekaru ashirin ne kacan ina fata an gani eh فلما كان رمضان من السنة الثالثة من أبلته أوت رمضان أشكرا تأكو دغيك أنتم النبي بهراء أخوغن هراء to wannan za a ce yana da shekara talatin da bakwai kenan ya fara zuwa bai cika arba'in ba to kaga tun da babu nasi ingantacce da ya tabbatar da haka to mu za mu dauki cewa da shekara arba'in haka aiko shi kawai sha Allah an yufida mai rahmatihi ala ahli al-ard a lokacin ne Allah ta'ala ya ga dama ya kwararo rahamansa ga mutanen ƙasa wa akramahu bin nubuwa sai ya karrama annabi da annabi wa anzala ilayhi jibril bi ayatin min al-qur'an ya saukar da mala'ika jibril da ayoyi na al-qur'ani eh lamba ta biyu akwai ƙarin bayani talib ibn hajar wa hakal bayhaqi imam al-baihaqi ya ruwaito anna muddata ru'ya kana sittata ashhur imam al-baihaqi yana ganin annabi yayi watanni shida yana mafarki duk mafarkin da ya gani sai ya tabbata sai ya zo a fili wa ala hadha fa ibtida'u an-nubuwwa bi ru'ya wa qa'a fi shahri mawlidihi wa faradihi al-awwal yasa mala yace to in dai haka ne to ya fara ganin mafarkin nan a watan rabiul awwal lokacin da ya cika shekara ainihin arba'in ya fara ganin wannan mafarki ba da ikmalihi arba'in sana wa ibtida'u wahayi ya kaza fi ramadana sannan kuma sai aka saukar masa da wahayi a watan ramadana to kaga wannan bayani na ibnu hajar ya ji dan daidaita eh wannan ya gwada annabi ya je kokon kira wato a shekaran da ya je shekara ta arba'in a watan rabi'ul awwal daga wannan wata na rabi'ul awwal ya fara ganin mafarkai wanda za su zo kaman wayewan gari mai yiwa a lokacin ne idan ya je wuce dutse yake masa sallama wasu kuma suka ce tun lokacin da yake yaro da aka dawo da shi daga wajen shayarwa a wajen halimatu sadiya in ya zo kusa da dudinsa ya masa sallama amma sha'aninka na yaro sai ya shiru saboda in ya faɗa za a zuwa su sauran mutane ba za su gane mutum da ba sa shi ina fatan an fahimta to wannan bayani na ibnu hajar kamar ya dan daidaita mana wa ba'da nazar bayan nazari wa ta'ammuli fil qara'in wa dalail da kuma lura da alamomi da dalilai yumkinu lana an nuhaddida zalika al-yawm mala yace zamu iya iyakance wannan rana bi annahu kana yawmal lithnay ce ranar litinin ne li ihda wa 20 madad min shahri ramadana layla ranar 21 ne ga watan ramadana da daddare malaika jibril ya sauko wa manzon Allah da annabi wa kad wafaqa kuma wannan rana ya dace da ranar goma ga watan agusta shekara ta 610 miladiya ta annabi isa alaihi salam وكان عمره صلى الله عليه وآله وسلم إذاك shekarun annabi a wannan lokaci bi sabbi arba'ina sana kamariya shekaru arba'in ne idan an yi lissafi da watannin sama wa sittata ashurin da watanni shida sannan wa isna ashara yauman da kwanaki goma sha biyu wa zalika nahawu tis'a wa talatina sana amma kuma shekara talatin da tara ne kamfiya idan aka yi lissafin rana na kwanakin ƙasa wa talatatu ashurin da watanni uku wa ishirina yawman da kwanaki ashirin saboda haka in an duba za a ga hijiriya shi yana wuce shamsiyya duk wanda za a yi lissafi shekarunsa da januwari february mars to za ka samu shekarunsa sun gaza idan aka yi amfani da muharram saboda rabiul awwal saboda bambancin samun kwanaki goma sha nawa a tsakani duk shekara sai an samu waɗannan kwanaki goma sha ɗaya a tsakani na to a nan ya kawo mana lamba ta uku lamba ta uku din na yayi dogon sharhi kuma sharhin yana da muhimmanci da fatan za a duba mai mala yace ikhtalafa ahlus siyar malaman tarihi sun yi sabani ikhtilafan kafira wato sabani kabiran babba sai awwal shaharin akramahullahu fihi bin nubuwa a wani wata ne Allah ya aiko annabci wa manzon Allah kun san akwai annabci daban manzanci daban sannan kuma alamu na annabci da manzanci daban ina fata an gane tun da alamu kan mun dade muna karantawa tun da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam muke karanta alamu na annabci da manzanci saboda Allah ya riga ya kaddara zai bashi wannan matsayi to da farko abin da aka fara bashi shine annabi daga nan kuma sai aka bashi manzanci kuma manzancin sai Allah ya bashi shugabancin manzannin gaba daya tun da bayan manzanni babu waɗansu a saman su sai Allah eh domin ko mala'iku ma ana magana mala'iku su da ake aiko su wajen manzanni su dai Allah ya riga ya zabe su ne la ya asuna Allah ma amarahu wa yaqaluna ma yumarun su ba ta sabo to amma da ya zabi manzanni kuma yace yastafi min al malaikati rusulan wa min an-nas eh ka gani Allah yana zabi yadda mala'iku suke ba sa sabon Allah masu daraja ne haka ma annabawan Allah da manzannin Allah duk ƴan aljanna ne don babu annabin da zaka ce zai shiga wuta sai dai annabin ƙarya ko ba ka bane to wannan shine yace wa in zalil wahayi da saukar masa da wahayi fa zahaba ta'ifatun kabira akwai malamai da yawa da suka tafi ila annahu shahru rabi'il awwal suka ce a watan rabi'ul awwal ne watan da aka haife shi a watan ne aka baki annabi wa zahaba ta'ifatun ukra walan su malamai kuma sun tafi ila annahu ramadan suka ce watan ramadana ne wa qila aka ce huwa shahru rajab wasu ma suka ce watan rajab ne shine watan da ya wuce watan rajab yanzu muna sha'ban ko wa innama rajjahna annahu shahru ramadana yace sai dai mu wato mai wannan littafi ya ce mumurin jayar da cewa wata ramalana ne aka ba shi annabci saboda dalilai li qaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukaki shahar ramadan allazi unzila fihi alquran wata ramalana wanda Allah ya saukar da alqur'ani a cikin sa wa li qaulihi ta'ala da kuma fadin Allah madaukaki inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da shi alqur'ani a daren lailatul qadr ومعلوم أن ليلة القدر في رمضان كما قوات ليلة القدر ثم رمضان وهي المرادة بقوله تعالى ومن دلن وتوشين عكي نفي فدن الله مدوككي إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين lalle mun saukar da alkur'ani a dare mai albarka lalle mu din nan masu gargaɗi ne wali anna jiwarahu sallallahu alaihi wa sallam bi hira kana fi ramadan kun san mun ta maimaitawa annabi yakan je kogon hira ne a cikin wata ramalana wa kanat waqa'atu nuzul jibril kuma lokacin da malaika jibril ya sauko fiha kama huwa ma'ruf a cikin wata ramalana ne ya sauko ga annabi kamar yadda zamu gani to sai dai duk da wannan idan aka dubi kalmomin da Allah ta'ala ya ambata cikin waɗannan ayoyi guda uku inna anzalnahu akwai bambanci tsakanin anzala da nazzala anzala da nazzala in aka ce anzala an saukar da shi a dunkule nazzala ya sassauka kaga kenan a cikin shekaru 24 lokacin da aka saukar da alkur'ani daga allahul mahfuz can kwaloluwan sama zuwa saman duniya shine fi lailatul mubaraka وفي ليلة القدر وفي شهر رمضان ina fata an fahimta to mala yana so ya ce mana bayan an saukar da shi a dunkule an fara saukar ma annabi tunda ayoyi kusan guda biyar su suka fara sauka a cikin duk yawan ayoyin qur'ani to wannan ma ba za mu ce ba haka ba ne eh abu ne wanda yake za ka iya fahimtar wani abu daban amma anzala saukarwa dungule guda yasa kafirai suka ce me yasa ba a saukar masa da aka saukar masa da qur'ani kamar jumlatan wahida ba Allah ya ce kazalika linusabbita bihi fuada wa rasalnahu tartila saboda an bada annabi portion by portion in ji turawa portion by portion duk wanda ya karanta islamic studies quranic studies sai an koyar da shi wannan ay munajiyaman aka ce munajiyaman shine kashi kashi na'am amma tabbas an saukar da alkur'ani a cikin watan ramadana yasa ake son a yawaita maimaita qur'ani a cikin watan ramadana ثم اختلفت الروايات كان aka samu ruwayoyi daban-daban suka saba واختلف القائلون da kuma masu magana masu bayani su ma suka saba bi badi nuzulil wahyi fi ramadana fi tahdid zalika yau aka ce a wata rana ce a wata ramadana eh a wata rana ce amma tunda aka ce a daren lailatul qadr kuma kowa ya sani daren lailatul qadr ana samu ne a goman karshe amma fa akwai malaman da suka ce daren lailatul qadr yana yawo ne a tsakanin dararen watan ramadana in Allah ya ga dama sai ya saki a goman farko in ya ga dama sai ya saki a goman zakiya kamar yadda ya baya tunda annabi ya taba yi tikafi na goman farko aka ce lailatul qadr yana gaba ya sake goman gaba aka ce yana gaba akwai watan da annabi ya yi tikafi na kwanaki 20 saboda ya riski lailatul qadr amma dai nasosin da suka fi yawa suna tabbatar da cewa daren lailatul qadr yana goman karshe goman karshen ma a wutare wanda shine malam ya rinjayar a bayanin da ba mu karanta yace fakila wadan suka ce ko ne yawmul sadi ranan bakwai ga watan ramalana fakila asabi akar wadan suka ce sha bakwai ga watan ramalana fakila asamin akar wadan suka ce sha takwas kaga wannan ma ya fita daga mara wa zahaba ibn isaqa wa ghayru amma ibn isaqa da wadan sama malamai sun tafi ila annahu al-yawm sabi ashar suka ce ranar sha bakwai ne wa inna ma rajahana annahu al-yawm al-hadi wal 20 mu kuma mun rinjayar muka ce 21 21 ranar 21 ka bada annabci wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li anna ahla siyar kullahum saboda malaman tarihi gaba ɗayan su au aktarahum ko mafiya yawan su muttafiquna sun yi ittifaqi ala anna mab'athahu صلى الله عليه وآله وسلم كان يوم الاثنين أن أيقو النبي أمباك النبي أرانا الاثنين رمون دي ويؤيدهم كما ينعقرف فما ظلمت ما رواه أئمة الحديث أبن ما لمن حديثي سكر ويتو أنا أبي قتادة رضي الله عنه ده حديث أبو قتادة الله شكار يدارك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن يوم عن صوم يوم الاثنين أن تنبأ النبي أزم رانا الاثنين fakala yace fihi wulidtu yace a ranar litinin aka haife ni sannan kuma wa fihi umbila alayya a ranar litinin aka saukar mun da wahayi to kaga a cikin watan ramalana din ma a ranar litinin ne shi ne mala yake ganin litinin din ya fada 21 ne tunda lailatul qadr ana samu a goman karshe ne na'am shi ne anan mala ya ce wa fi lafazin a wani lafazi zalika yau munguli su fihi annabi ya ce ai ranar litinin ranar aka haife ni wa yau mun bo'iftu kuma a ranan aka aiko ni au unzila alayya fi ko aka saukar mini da wahayi sahihu muslim a waɗannan arkam imamu ahmad wal baihaqi wal hakim saboda haka wa yawmul litinain ranar litinin fi ramadana a cikin watan ramadana min tilka sana a wancan shekara la yuwafiqu illa al yawma sabi in ka bincika zaka samu ranar bakwai ne da watan ramadana wa rabi ashar da ranar sha hudu والهادي والإشرين داران إشرين دايا وثامن والإشرين داران إشرين دسقا وقد دلت الرواية صحيحة كما رواية عند التتوس ينوني أن ليلة القدر دار ليلة القدر لا تقع إلا في وتر من ليالي الأشر الأواخر من رمضان باء سام ليلة القدر sai a goman karshe a wuturi na watan Ramadan wa annaha tantaqilu fiha kuma wannan dare daren lailatul qadr wato tana yawo baina hadhihi layali a tsakanin waɗannan daraje yasa duk wanda yake maka 27 ne kawai malamai suka ce akwai gyara amma za ka samu duk inda ake sallan tahajjud a goman karshe 27 an fi cika ko to har makka da madina ma 27 an fi cika kuma abin da yake kawo haka lalaci lalaci da son banza ya kwarai da gaske saboda 21 za a ga mutane sun dan fito haka 22 an dan yi kokari sai kuma a dan yi laushi 27 sai ga an fito to 28 ba za ka ga mutane a masallaci ba kamar yadda ake fara sallan asham za a zo a cika da yawa daga baya kuma sai ga mutane suna faranda duk sun kishin gida da fila har majalisa ake yi daban-daban ya kaga lalaci ne duk da kasancewa mutum zai dauki ibadan da zai iya yi amma ba za ka yi wa Allah wayo ba saboda haka nan ma malam ya tabbatar da cewa daren lailatul qadr yana canzawa na'am anna lailatul qadr la taqawi illa fi witr min layali al-ashr al-awakhir min ramadan wa annaha tantaqilu fiha bayna hadhihi al-layali فإذا قارنا بين قوله تعالى yace idan muka ga mu da fadin Allah madaukaki inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da alqur'ani a daren lailatul qadr wa baina riwayati abi qatada da kuma riwayan abu qatada anna mab'athahu cewa aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kana yawmal litinin ranar litinin ne wa baina hisabi taqwil ilmi kuma muka dauki lissafi na ainihin kididdigan ilimi في وقوع أيام الاثنين نا أوكورا نكل تنين في رمضان من تلك السنة لفك فاتا أتكن وتا رمضان أشيكرا تأين لنا زي بيّن قريم أن مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم أن أيقو النبي كان في اليوم الهادي wato a ainihin ranar alhadi wal ishirina ranar ishirin da ɗaya mai ramadana lailan wato a watan ramadana da daddare to wannan shi ake kiransa kwarisa mu muna ƙananan ɗalibai ya kawo mana lissafi mai zurfi amma dole mu karanta saboda muhimmancin haka wannan shi ake kiransa bincike duk abin da ka fahimta ka yi ƙoƙari ka kawo dalilan da suka yi bakin ninka ba ka ce kana ganin abu kaza kaza ka ne abin nan abu kaza kaza ne haka kawai ba zai yi ba na'am walinasma ila aisha as-siddiqa radiyallahu anha to ga wani dogon hadisi duk inda ka ji ake bayanin tarihin yadda wahayi ya fara sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka samu ingantaccen hadisin na na Aisha ne radiyallahu anha sai dai sai ita da take ba da hadisi kulle ya girmi kakani wani hadisi ne na mamaki domin lokacin da aka saukar da wahayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba haife ta ba ai kaman hadisan Anas bin Malik ne radiyallahu anhu lokacin da annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina Anas dan Malik yana da shekara nawa yana da shekara bakwai ko takwas ko tara suke magana bai kai shekaru goma ba amma kuma in ka zo a layin hadisai sai ka samu hadisan ku sun fi yawa saboda me saboda tattara hadisan waɗansu sahabban ma da ya yi bayan nasa a ka'ida ko na ilimin hadisi idan sahabi ya ji hadisi daga ɗan uwansa sahabi ba sai ya ce sahabi wane ne ya faɗa mun ba inda ya tabbata ya yi zamani da annabi to amma ki dama yana iya ce annabi ya ce kaza saboda shi sahabi ba a tuhumansa da ƙarya amma limamin anguwansa ana iya tuhumansa da ƙarya wannan shi ne bambanci ina fata an gani to duk littafin da ka je na tarihi sai kafa sai ka samu wannan hadisi na nana Aisha radiyallahu anha ita ta bada bayanin cewa annabi yana zuwa kogon Hira yayi aikin ibada Imam al-Bukhari da sauran malamai duk su rawaito kuma nana Khadija ita take ba shi guduri daga cikin dukiyanta idan annabi ya dawo ya sake zuwa sai dai hadisin yana gwada mana cewa kamar ba wata ramadana ne kawai ba wani lokaci idan ya ji ya gaji da hayaniyan gari to sai ya tafi kogon kira sannan ita ta ba mu labarin cewa lokacin da annabi yake kogon hira sai mala'ika ya jiro masa kuma da ya jiro masa ba wai haka cikin ruwan sanyi ya zo ya same shi ba sai da ya takura shi ruwayan na na aisha ta ce manzan Allah ya ce sai da na wahala amma a wata ruwaya na ibn yasar manzan Allah ya ce sai da na ga mutuwa saboda tsaban matsayi ni da ya yi sannan na na aisha radiyallahu anha ruwayan ta ita ta ambaci ayoyi na farko da suka sauka ikra bismi rabbikal ladhi khalaq aka faɗa ma annabi annabi yana faɗa mata yace da aka faɗa masa waɗannan ayoyi yace saboda tsaban wahalan da ya sha duk lokacin da aka tambaye shi bayan ya fito ana ce ya karanta su zai karanta su saboda yana tsoron kar ya sake haduwa da wannan mala'ika wannan ke yake gwada cewa ilimi ba a samun sa cikin sauki sai ka wahala wata muke goyon bayan malamin da yake cewa duk mutumin da ya yi tsammanin ana samun ilimi cikin arha to wannan mai tsammanin in kun san yana tsammanin haka in ya mutu ku yi masa kabbarori guda hudu ba tare da addu'a ba kawai ku yi sallama a sallan gawansa eh ya faɗi haka ne domin ya gwada cewa wannan mutum bai da kima wannan ruwaya ta nana Aisha da za mu karanta har ila yau ita take mana bayanin cewa annabi da ya gangaro sai ya zo ya samu nana Khadija amma wata ruwaya maza Allah da aka saukar masa da wannan sai ya yi tunanin ya ce anya wannan bai kama da hauka ba kaman hauka tana neman ta kama ni saboda haka maimakon ya dawo gida sai ya je ya daɗa hawan wani dutse ya ce akan a ce hauka ta kama shi mutanen makka suna maganan ya haukace ya ce gara ya rasa ranta ya fi masa a ruwayin da suna isa annabi ya tafi wajen dutse din nana khadija ta ga lokacin dawansa ya yi bai dawo ba ta tura waɗansu mutane su je su bincika suka fita binciken manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته